إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan bagire mai tarin albarka a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imamu shafi'i domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 27 ga watan 25 ga watan 7 miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan al-muharram hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 ko da shida ne? da 47 za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ka ayyin min ƙaryatin atat an amri rabbiha muna cikin suratul talaq wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai albarka na hudu ko na biyar na biyar kenan ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ka ayyin min ƙaryatin nawa-nawa ne daga cikin garuruwa wanda a an amri rabbiha wanda suka yi girman kai daga umarnin ubangijinsu wa rusulihi da manzannin shi fahasabnaha hisaban shadidan Allah ya ce muka yi musu sakamako sakamako mai tsanani wa azabnaha azaban nukra kuma muka yi musu azaba wadda take tamunana fadhaqat wabala amriha saboda haka sun dandana uqubar aikin da suka yi Allah ce wa kana aqibatu amriha khusra ya kasance kuma ƙarshen al'amarin su asara ne a'adda Allahu lahum adaban shadida Allah ya ce Allah ya tanada musu azaba wadda take mai tsanani fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu Allah ya ce ku kiyaye dokokin Allah ya ku masu hankali wanda suka yi imani ad anzalallahu ilaikum dhikra haƙiƙanin gaskiya Allah ya sabkar muku da ambato rasulan wani manzo yatlu alaikum ayatillah yana mai karanta muku ayoyin Allah mubayyanatin mubayyinatin wanda suna bayyane liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ila nur domin ya fitar da wa'anda suka yi imani kuma suka yi aiki na kirki minadh dhulumati daga duhwai ila nur zuwa ga haske wa man yu'min billah Allah ya ce amma duk mutumin da ya imani da Allah wa ya'mal salihan yayi aiki nagari yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljannatayya wanda koramu suna gudana a kalkashinta khalidina fiha abada wanda sun dawwama a cikin ta har abada qad ahsana Allahu lahu rizqa a haƙiƙanin gaskiya Allah ya kyautata masa arzikinsa Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin Allah shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai wa minal ardi mithlahunna kuma daga ƙasa ma kwatankwacinsu ya tanazzalul amru bainahun Allah yakan sabkan da al'amarin shi tsakanin sama da ƙasa lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir saboda mu sani cewa Allah abusa dukkanin komi mai iko ne wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah madaukakin sarki ilimin shi ya rige ya tattaro dukkanin komai a wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki yana ba mu labari yana cewa mutane nawa ne gari nawa ne al'umma nawa ne wanda Allah madaukakin sarki ya halicce su amma sun yi girman kai sun kangare sun ƙi bin abin da Allah ya umarce su da shi da abin da manzannin shi suka zo da shi na gaskiya na shirya Allah ya ce da suka yi haka nan sai muka musu sakamako wanda yake sakamako ne wanda ya yi muni mai tsananin muni ne Allah ya ce kuma muka yi musu azaba wadda ita ma wannan azaba ta munana Allah ya ce to da aka musu haka ba wai don an zalunce su bane aka musu haka a'a saboda aikin su ne da suka shibka ne suka girba Allah ya ce ƙarshen aikinsu kuma ya kasance asara ne bayan haka Allah ya ƙara cewa ya tanada musu da azaba wadda take mai tsanani bayan Allah ya gaya mana wannan sai yake jan hankalin masu imani cewa to ku masu imani da kuke da hankali kuke da lura kuke da nutsuwa kuke hankaltuwa abinda Allah ya ce a yi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari Allah ya ce to ku yi imani saboda Allah ya rage ya sabkar da alkur'ani kuma bayan ya sabkar da alkur'ani akwai wani manzo wanda yana ma mutane bayani wa'an yana ma wa'anda suka yi imani suka yi aiki na kirki yana musu bayanin abinda Allah ya umarce shi da shi ba don komi ba saboda ya hiddo su daga duhu duhu na jahilci zuwa ga haske wanda yake haske ne na shirya Allah ya ce su wa'ancan da suka kafirce suka saba ma abinda manzanni suka zo da shi suka yi girman kai da abinda Allah ya umarce su an musu azaba to shi kuma wanda ya imani sai Allah yake cewa to duk mutumin da ya imani shi kuma sakamakon shi ba azaba bace wadda take mai tsanani Allah ya ce za a shigar da shi aljannatayya wadda ƙoramu suke gudana a ƙalƙashinta Allah yake cewa a haƙiƙanin gaskiya Allah ya kyautata arzikin mutumin da ya yi imani kuma ya yi aiki aiki nagari saboda idan an sashi aljanna babu wani arziki da ɗan adam za ya samu a ranar tashin alkiyama ya ci riba kamar a ce ga bawa can aikin shi ya kai shi aljanna sai Allah ya rufe suran da cewa idan ba ku sani ba da Allah yake cewa alƙaryoyi da suka saba suka yi girman kai suka ƙin imani suka ƙibin abin da manzanninsu suka zo da shi an hallaka su to anan mai kwankwanto zai iya yin kwankwanto ta ƙaƙa za a hallaka su Allah yana da ƙarhin da zai iya hallaka su ko ko ƙaƙa sai Allah yake rihe suran da cewa to sammai guda bakwai Allah shine ya halicce su haka kuma ƙasai guda bakwai su ma Allah ne ya halicce su Allah ya rufe suran da wannan ayan don ya tabbatar maka da cewa duk mutumin da ya girman kai daga alkur'ani ya yi girman kai da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kama shi ya yi yago-yago da shi abu ne mai sauƙi a wajen Allah saboda shi ya halicci samar idan ya ga dama zai ba ta umarni ta darike da ruwa ko ta darike da wuta ko ta darike da wani abu na azaba haka ita ma kasai idan Allah ya ga dama zai ba ta umarni ta dare da ruwa ko ta tsage mutum ya hada ciki ya hallaka shi yasa Allah yake cewa to shine tilo wanda ya halicci sama guda bakwai ya halicci kasai guda bakwai yana sabkar da al'amarin shi al'amari anan shine wahayi Allah yana sabkar da wahayi ya ce a yi kaza a bar kaza kaza ya kamata kaza bai kamata a yi ba sannan yana sabkar da al'amari Allah shi yake canza dare ya canza shi da wuni ya yi damuna ya yi abin da ba damuna ba a yi zahi a yi sanyi a yi yanayi tsakatsakiya Allah ce ya tanazzalul amru bainahun Allah shi yake da wannan al'amarin Allah ce ba don komi ba saboda mu san cewa Allah yana da iko a bisa dukkanin komi Allah madaukakin sarki a duk lokacin da zai yi magana to zai kawo wani abu wanda zai zaman cewa hujja ne ga maganan da aka yi anan kamar mai tambaya yayi tambaya ta kaka za a iya hallakar da su sai Allah yake ce maka to da sama bakwai da ƙasan bakwai dukka shine ya halicce su hatta al'amari da yake faruwa na yau da gobe a samu ko ka a samu duka na Allah ne Allah ce ba don komi ba don musan cewa Allah maɗaukakin sarki shi mai iko ne a bisa dukkanin komi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ilimin shi ya tattaro dukkanin wani abu wannan ayat da muka karanta wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha al-imamu sharbini a cikin littafin shi na tafsiri da al-imamu al-biqai a cikin littafin shi na zumuddura suka ce wannan ayat tana da alaƙa da ayoyin da muka karanta ta huskan ƙaƙa lokacin da Allah ya bayyana mana hukunce-hukuncen saki ya bayyana mana ƙaƙa ne za a saki mace sannan a yaushe ne za a maido ta sannan idan an saki mace saki uku ƙaƙa ne Allah ya yi umarni a mu'amalance ta haka kuma idan an saki mace kuma tana da ciki to yaya ne za a tai da al'amuranta na shayarwa da ita da ɗan da take ɗauke da shi bayan Allah ya shunhuɗa mana wannan tsarin na rayuwa arme to kasan mutane da yawa daga cikinmu suna da girman kai sai Allah yake ba mu labarin mutane da yawa wanda an gaya musu ga yadda Allah ya ce ga yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a yi amma sun kangare sun ƙiya sai Allah yake cewa wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha Allah yana baka labari kayi yadda Allah yace ayi zamantakewa arme ka saki matanka yanda ka ga dama ka wulakanta ta yadda ka ga dama Allah yace shi dai ya rige ya sabkar da hukunce hukuncen yanzu mutun ya bi ko kai ya bi wannan ya rage ruwan shi sai Allah yake ba mu labarin wasu mutane wanda su ma an sabkar musu da ayoyi irin wanda aka sabkar mana an sabkar musu da umarni irin wanda aka sabkar mana amma sun yi girman kai sun kangare ba su bi wannan umarnin ba Allah yake cewa sai muka musu hisabi wanda yake hisabi ne mai tsanani idan ka lura ayan ta fara da waka'ayyin waka'ayyin idan ta zo a yare na larabci tana nihin nawa nawa ne bi ma'ana kam wa yuradu biha taksir idan ta zo a yare na larabci ana nihi da ita yawa al'ummomi nawa ne daga adawa daga samudawa daga mutanen fir'aun daga mutanen annabulut daga mutanen shu'aib dukkanin al'ummomin da suka wuce allah yana nuna maka cewa al'ummomin yawa gare su don haka irin kan lura kalmar wa ka'ayyin an fara ta ne daga wata kafin wannan kafin ana ce mata kafin tashbi sannan kalma an hada ta ne da ayyu sai ga nunin ta zo sai aka ce wa ka ayyin min qaryatin atat an amna rabbiha wannan nunun din nunun ce littanwin amma ana zuwa ne da ita a rubuce ba wai saboda haka yake a kiyasi na larabci ba a ana zuwa da ita saboda a tabbatar da wannan tanwinin na ayyu da ya zo a cikin wannan kalmar Allah yake cewa nawa nawa ne daga cikin alƙaryoyi wanda atat an amr rabbiha wanda sun yi girman kai sun kangare daga umarnin ubangijinsu fa hasabnaha hisaban shadida Allah ya ce muka kama su kamu wanda yake muka musu sakamako wanda yake sakamako ne mai tsanani anan da Allah yake cewa fa hasabnaha hisaban shadida alaman tafsiri suna da maganganu da dama a ƙarƙashin wannan jumla al'imamu sam'ani da ibnu jaririn da ibnu atiyya suke cewa abinda ake nihi da almuradu bil hisabi shadid allazi laysa fihi afwun wala tajawuzun anil dhunub abinda Allah yake nufi da cewa muka musu sakamako sakamako wanda yake mai tsanani wannan malaman na tafsiri suka ce Allah yana nihin cewa hatta da ɗan ƙanƙanin zunubi Allah bai yahe musu wannan zunubin ba sai da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu sakamako a kan wa'annan zunuban da suka yi saboda a sharaɗi na shari'ar musulunci idan mutum ya kiyaye manya-manyan laifuffuka ya kiyaye duk wasu abubuwa wanda manya-manyan zunubai ne misali mutum ya kiyaye shan giya ya kiyaye caca ya kiyaye zina ya kiyaye wani abu da ya kama da haka na manya-manyan laifi to a tsari na Allah da falala ta Allah Allah yana kau da kai ga ƙananan zunubban mutane to anan sai Allah yake cewa fa hasabnaha hisaban shadida su Allah madaukakin sarki bai kau da kai ba daga ƙananan laifuffukan su a'a dukkanin laifuffukan su karami da babba sai da Allah madaukakin sarki ya kama su da wannan laifuffukan a muqatil bin Sulaiman da al-Imam al-Qurtubi da Ibn Ashur a cikin littafansu na tafsiru suke cewa almuradu bil hisab abinda ake nihi da hisabi anan shine al'azabu fi duniya Allah madaukakin sarki yayi musu azaba tun anan gidan duniya wannan yana nuna maka cewa duk mutumin da zai saba ma Allah duk al'ummar da za ta kangare ma al'amarin Allah ta kangare ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai musu ukuba ne tun a gidan duniya za ka ga cewa Allah ya jarabce su da ciwuka na bala'i za ka ga cewa Allah ya jarabce su da talauci za ka ga cewa Allah ya jarabci al'umma da rashin tarbiyya za ka ga cewa Allah ya jarrabi al'umma da ƙaƙa nike yi ba komi yake jawo wannan ba sai saba ma Allah maɗaukakin sarki abu hayyan a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa fahasabnaha sai muka yi musu sakamako hisaban shadidan sakamako wanda yake mai tsanani yake cewa aifin duniya wannan tun a gidan duniya kenan dan yasa saboda Allah ya ce li qaulihi ba'daha addallahu lahum azaban shadida saboda bayan Allah ya ce fa hasabnaha hisaban shadida Allah ya ce to mun tanada musu azaba wadda take mai tsanani Abu Hayyan yake cewa wannan sakamakon da Allah ya yi musu mai tsanani tun a gidan duniya ne wal hisabu shadid yake cewa abinda ake ce ma sakamako mai tsanani huwal istiqsa'u wal munaqasha shine a tattaro dukkanin aikin da mutum yayi ba tare da an kau da kai ba daidai da da da, da ƙwayar zarra na laifi ko na zinubi Allah madaukakin sarki bai kau da kai a kankanin zunubinsu ba falam tughfaru lahum zalla duk inda suka saba ma Allah to sai da Allah madaukakin sarki ya kama su Abu Hayyan yake cewa bal ukhidhu bid daqa'iq min adh-dhunub an kama su daga dukkanin kananan zinubai da dukkanin manya-manyan zinubai wa'anda suka yi ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh Allah ya ce al'umma nawa-nawa ne muka hallaka bayan annabi nuh Allah yake cewa wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira ya ishi ga ubangijinka game da zinuban da bayu suke aikatawa masani ne kuma mai ido ne akan abun da suke aikatawa Allah yake cewa wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah yake cewa mu ubangiji yake cewa ba za mu hallakar da wasu mutane ba ba za mu hallakar da wata al'umma ba hatta ya ba'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina Allah yake cewa har sai mun aiko musu manzo wanda yana tunartan musu da ayoyinmu Allah ce wa makunna muhlikil qura Allah ce mu ba mu hallakar da mutane illa wa ahluha zalimun sai dai in mutanen wa'annan garin ne suka zalunci kansu sai dai in mutanen wa'annan garin ne suka kangare ma ayoyin Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa'azzabnaha azaban nukra muka yi musu azaba azaba wanda yake ya munana al-imamul biqai yake cewa munkaran fi duniya mun musu azaba wanda azaba ya munana a gidan duniya Allah yake cewa fa amma man zalama Allah ce amma kaga wanda ya zalunci kanshi fa sawfa nu'adhibuhu Allah ce sai mun yi mushi azaba tun a gidan duniya thumma yuraddu ila rabbih fa yu'adhibuhu azaban nukra sai Allah madaukakin sarki ya maida shi a ranar tashin alkiyama kuma a yi mushi azaba wadda take munanna shi yasa ya ku yankwa musulmi laifi na zunubi ba wai sai an je lahira ake ganin shi ba laifi na zunubi tun rayuwarka ta duniya za ka fara girban laifin mutum da ya yi a duniya za ka ga cewa allah yana jarabtar al'ummomi da bala'ika kala-kala al'umman manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah ya alkawarin cewa ba zai hallaka wannan al'ummar ba allah yake cewa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah yake cewa mu'adhibuhum ko wama kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah yake cewa manzo Allah ba za a yi ma wannan al'ummar tashi a azaba ba alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan al'ummai amma wannan ba shi ke nuna cewa ba kuma Allah madaukakin sarki zai bar kowa ya hole zai bar kowa ya taka ayan alqur'ani ya taka aya ya taka hadisin manzon Allah kuma ya rayu salim alin babu wani barazana a rayuwar shi idan ka ɗauka kuma yanayin hali da muke ciki na rayuwa wannan ayat tana fassara mana shi muna cikin hali na ciwuka na bala'i da kala-kala muna cikin hali na rashin tarbiyya muna cikin hali na na cimaka a da wannan garin da wayanmu 20 15 ta ishe ka ka cika koshi amma yanzu kana ganin yanda rayuwa ta yi tsanani lokacin da Allah madaukakin sarki ya buɗa mana wadata aka samu kuɗi a garin nan kuɗi yau wadata mutane suka taɓanna aka ta almabazaranci aka saba ma Allah aka taka dokokin Allah to da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya rufe koha yanzu babu kuɗin kuma gashi abubuwan sun ƙara tsada kuma bala'in na rayuwa a cikin shi ake wannan ba wani abu ya jayo mana wannan ba ba wani rahe boda ya ja mana wannan ba ba wani rashin noma ya ja mana wannan ba ba wani rashin tattalin arziki ya ja mana wannan ba a'a zinubanmu ne wanda ba mu dukowa mu kalla su ne suka ja mana dukkanin wannan walhalin da muke ciki idan ka lura lokacin da muna zamna kalau ba mu saba ma Allah ko da ana yi ba kamar yanzu ba inda yanzu abin ya zama ruwan dare kowa ana ganin in ma baka saba ma Allah kai baka waye ba in baka harakan mata kai baka waye ba in baka damfara kai baka waye ba in baka cin amana kai baka waye ba to a da wannan abubuwan duk babu su a cikin mu amma da muka yi su muke saba ma Allah muke yadda muka ga dama sai Allah madaukakin sarki fa hasabnaha hisaban shadidan Allah ce muka yi musu sakamako wanda yake sakamako ne mai tsanani tun a nan gidan duniya zaka ga cewa ma'an da ake ganin su suke da kasai in ka zamna da su za su ma kuka wanda ake ganin su suke da kudi in ka zamna da su za su ma kuka wanda ake ganin talakka ne shi ma in ka zamna da shi za ya ma kuka ko ba komi ya ja mana wannan ba sai saba ma Allah madaukakin sarki da muke yi babu abin da zai sa kuma mu dawo cikin rayuwa ta holewa mu dawo irin rayuwar mu ta da ta jin daɗi da sauƙaƙewar kayan abinci dole sai mun tuba ga Allah madaukakin sarki mun kame hannayen wa'anda su ne suke yin wannan sabon Allah maɗaukakin sarki yake cewa laƙad kana li saba'in fi maskanihim aya Allah yake cewa mutanen saba yake cewa aya ta ishe mu daga gare su fi maskanihim aya Allah ce jannata ne an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa aradu fa arsalna alaihim saylal arimi baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatai uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil Allah ce dalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur Allah yake cewa ya hore musu aljannatayya guda bi aljannatayya guda ta abinci ce aljannatayya guda ta abun da za shi shani na kayan lambu amma suka saba ma Allah suka yi girman kai daga ayoyin Allah Allah yake cewa muka canza musu wannan ni'imar tasu da azaba Allah yake cewa wa hal nujazi illa al-kafur Allah ce to ai babu wanda muke ma irin wannan sakamakon sai mutanen da suka kafirce sai mutanen da suka kibin dokokin Allah madaukakin sarki Allah yake cewa fa zaqat wa bala amriha Allah ya ce wannan al'ummar sai ta dantana ƙarshen al'amarinta ai fa zaqu bi zalikal azabi sai suka dantana da wannan azabin alwakhima azaba wadda ta yi muni li'utuwihim an amrillahi wa rusulihi saboda mutane sun yi girman kai daga ayoyin Allah sun yi girman kai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gari namu a yau ne ake kiran mutane da da su zo su bauta ma Allah shi kadai a yau ne ake kiran mutane da su aje shirka su aje 'yan turbuɗe-turbuɗe su zo su bi Allah maɗaukakin sarki a yau ne ake kiran mutane su bar bidiyo'i a yau ne ake kiran mutane dole sai sun yi aiki da alkur'ani kuma dole sai sun yi aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duka mutane sun kiya a yau ne ake ce ma mutane abu kaza bid'a ne abu kaza babu dalili na qur'ani ko daga sunna akan shi amma ka ga mutum ya dage shi sai ya yi tana yiwa ko don ya ba ku haushi ku da kuke karantawa kuna cewa bid'an ne ko ko don ya yi muku abin da ranku zai ɓaci wannan dukkanin shi girman kai ne daga al'amarin Allah ko da ka yi imani ko da ka yi musulmi ne a zo a ce ma ga wani abu wanda kake yi wanda Allah bai yarda da shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba kana ce ka ce sai ka yi to wannan ma girman kai ne daga al'amarin ubangiji wannan kuma yana daga cikin abin da in allah ya tashi sabkar da azabar ba zai kalle ka ba gidanka kai kadai kai da kayi abu a idan allah ya tashi duka gari ne kowa zai wahala idan allah ya niyyar jarabta ka da yunwa za ka ga a garin duka ana yunwa tana yiwa kai kadai ne ka sabbaba ma mutane wannan bala'in da suke ciki to wannan yana daga cikin girman kai daga ayoyin Allah maɗaukakin sarki galibi idan aka ce girman kai sai mu yi zaton sai mutumin da yake bauta ma gumiki ko ko sai mutumin da yake wani abu wanda shi ba ma musulmi ne ba shi arne ne a wannan ba hiran shi ake ba a wanda ya ce ya yi imani wanda ya amsa kalman shahada to da za a faɗa mishi wani abu ya kangare ya yi girman kai ya ƙi barin wannan abu to yana daga cikin girman kai wanda wannan ayat take yi mana bayani akan shi Allah ya ce wa kana aqibatu amriha khusra Allah ya ce karshen al'amarin dai Allah ya ce karshen al'amarin wannan al'ummun asara ne dan haka don mutumin da bai bi alqur'ani ba bai bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya bi san ran shi wallahi kai ya burge ka a gidan duniya wai yana cikin gida mai kyau ko yana hawan mota mai kyau koko su ke faɗa a ji Allah ya ce duk ya je yayi in ma shekara dubu aka bashi to ƙarshen rayuwar shi koko ƙarshen al'amarin shi idan Allah ya tada mutane a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ƙarshen al'amarin irin wa'annan mutanen shine asara za su yi asara a gidan duniya kuma za su yi asara a ranar lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah yake cewa fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu Allah yake cewa ya ku wa'anda suka yi imani masu hankali to ku kiyaye dokokin Allah wannan jumla fataqullah tana da alaka daga waka'ayyin min qaryatin har zuwa ƙarshen aya me yasa take da alaka da shi lokacin da Allah ya gaya mana alƙaryoyi da mutane wa'anda ya hallaka saboda ba su yi imani ba to anan sai Allah yake jan hankalin masu imani yake cewa ya ku wa'anda suka yi imani to ku kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki saboda a wajen Allah maɗaukakin sarki babu wata dangantaka Allah baya da dangantaka da kai balle ya tausaya maka Allah bai da dangantaka da wani naka balle ya nema ma ceto ko ya nema ma alfarma abinda zai cece ka ya nema ma alfarma a wajen Allah maɗaukakin sarki shine aikinka ƙalƙashin bin alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ma wani ne ya sanya ka wanda babu dalili a kai to da an tashi ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ce ka je wannan mutumin ya baka lada abin da ka kasance kana yi al'imamu ahmad a cikin littafin shi az-zuhud ya fitar da wani athar daga abdullahi bin jubair lokacin da aka yi yakin qabras wata al'umma ce da suka yaƙi wata al'umma ce mai kuɗi wanda suna da wadata sosai lokacin da aka yaƙi Allah ya kumyata su aka amshe garinsu aka amshe dukiyoyinsu sai ga abdullahi bin jubair ya koma gefe yana kuka sai wani bawan Allah ya zo ya tambaye shi yake cewa da me yasa kake kuka alhali wa'anga mutanen ku kuka ci nasara a kansu ku ne Allah ya ba dama kuka kashe su kuka amshe dukiyarsu kuka amshe garinsu yake cewa abinda nake yi ma kuka ba wai dan mun ci nasara ba yace wa'annan mutanen ajiya baka isa ka zo ka taba su ba mutane ne masu karamci mutane ne masu kudi mutane ne masu karfi amma kana ga a yau an waye gari Allah ya sa an amshe wannan garin nasu yace to shi abin da yake makuka babu wata al'umma da take da dangantaka da Allah yake cewa hatta mu da muka ci nasara a kansu yake cewa da za mu saba ma Allah yake cewa to da mu ma Allah ya turo wasu al'umma sun amshe mana garinmu sun maida mu bayu Allah yake cewa fa idza nufikha fi sur Allah ya ce lokacin da za a yi busa a cikin kafo Allah ya ce fala an saba bainahum Allah ya ce babu wata dangantaka da za ta amfani mutum da an tashi ranar tashin alkiyama dangantakar da kai malam shehu ke baka umarni kana yi ba ta amfanarka dangantakar da kai dan gidan malami ne ba ta amfanarka dangantakar da kai baban kaliman ne ba ta amfanarka Allah ce fala an saba bainahum yawma idin babu wata dangantaka Allah ce wala yatasaalun haka kuma mutane ba za su tambaye junansu ba babu baban da zai yi tsaye a ranar tashin alkiyama ya ce ina danawa ne babu uwar da za ta yi tsaye a ranar tashin alkiyama ta ce ina mijina wane ko ina babana wane Allah yake cewa fala an saba bainahum yawman idin wala yatasaalun Allah yake cewa kuma ba za su tambaye junansu ba shi yasa Allah yake jan hankalin masu imani yake cewa fattaqullah sai mu kiyaye dokokin Allah ya ulil albab ya ku wa'anda kuke da hankali Allah ya ce qad anzalallahu ilaikum dhikran Allah ya rige ya sabkar muku da ambato azzikru anan shine alqur'ani Allah ya rige ya sabkar mana da alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah yake cewa mun sabkar maka da alqur'ani saboda ka bayyana ma mutane ma nuzila ilayhim abinda Allah madaukakin sarki ya sabkar akan su Allah yake cewa rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyinat da wani manzo wanda yake zo muku yake karanta muku ayoyin Allah wanda suke bayyana suke karara suke a duk garin maradi duk mutumin da yake wani abu wanda ya fita daga addini duk mutumin da yake wani abu na bid'a ko yake wani abu na shirka wallahi da za ka tice shi zai rantse ma da Allah ya san wannan abun da yake akan shi ƙarya ne amma saboda san abun duniya ko ko saboda san mabiya ko ko saboda a ce su ne jagaba mutum zai take ayoyin Allah domin ya samu matsayi a duniya ko ko a zanki girmama shi a nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa rasulan ya tulu alaikum ayatillah ibn atiya yake cewa rasulan idan muka lura a nan ta zo da nasaba ne sai ya kasance shi maf'ulun ne amma akwai wani fi'ili da zaka kaddara a nan sai ka ce arsala rasulan Allah ya sabkar muku da wani manzo wanda yatlu alaikum ayatillah yana bayyana muku ayoyin Allah yana karanta muku su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wanazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay Allah yake cewa mun sabkar maka da littafi wanda tibyanan likulli shay wanda shi mai yin bayani ne akan dukkanin komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin haka kuma shiriya ne da da rahama ne da bishara ne ga mutanen da suka yi imani Allah ya ce to dan me yasa ake sabkar da wannan abun Allah ya ce li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya ce dan a fitar da mutane daga duhwai na duhu zuwa ga haske al-imam al-biqai yake cewa zalika bi an yusayyirahum mutakhalliqina bil qur'an Allah madaukakin sarki zai sanya mutane su kasance suna alakantuwa da alqur'ani liyakunu lahum liyakunu lahum liyakunu lahum maslaha saboda ya kasance zai kasance musu maslaha ne fi harakatihim a cikin a cikin dukkanin wani motsi da musulmi zai yi wa sakanatihim haka kuma a cikin dukkanin wata rayuwa da mutum zai yi ta zamantakewa wa aqwalihim wa af'alihim Allah dai sanya alqur'ani ya kasance mutane suna cuduwa da alqur'ani suna rayuwa da shi a dukkanin al'amuransu Allah yake cewa man yu'min billah Allah yake cewa duk mutumin da yayi imani da Allah madaukakin sarki yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljannatayya wanda ƙoranmu suna gudana a ƙalƙashinta a baya Allah ya faɗa mana abun da yasa ya hallaka wasu sannan ya ja hankalin mai imani cewa kada ya yi abun da wa'ancan suka yi har azaba ta cimmo musu to anan kamar mai imani ya yi tambaya ni idan na bi alƙur'ani na bi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene sakamakona shine Allah yake cewa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anha wannan kuma yana nuna maka cikar adalci na mulkin Allah madaukakin sarki Allah ce zai shigar da shi aljanna wanda koranmu suna gudana a kalkashinta Allah ce khalidina fiha abada za su dawwama a cikin wannan aljanna dan haka ba za su mutu a ciki ba kuma sannan ba za a fuddo su ba daga cikin wannan aljanna Allah yake cewa qad ahsanallahu lahu rizqan Allah yake cewa a hakikanin gaskiya duk mutumin da ya yi imani ya yi aiki nagari to idan Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi aljanna to an rige an gama kyautata masa arziki babu wani abu da mutum zai samu a ranar tashin alkiyama kamar a ce ga ka a gidan aljanna sannan babu wani jin daɗi da za ka yi a gidan duniya ka hole na shekara arba'in ko ka hole na shekara sittin in ma ka hole ɗin kuma a waye gari a ranar tashin alkiyama mutum bai samu ya shiga aljanna ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana cewa a cikin wani hadisin fiha ma la aynun ra'at a cikin aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba wala khatara ala qalbi bashar haka koda a tunani kai tunanin kayan danyi ko wani abu Allah ya ce to an manzo Allah ya ce an tanada a cikin aljanna abinda dan mutum bai taba tunanin zai iya samun wannan abun a rayuwar shi ta duniya ba sai Allah ya rufe suran da da cikan kudura na Allah madaukakin sarki Allah yake cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawat Allah shine wanda ya halicci sammai waɗanda suke guda bakwai ne wannan dalili ne mai nuna maka cewa Allah yana sama duk mutumin da zai ce maka a Allah baya sama amma Allah yana ko ina a Allah yana ko ina amma da ilimin shi Allah yana nan tare da mu kuma yana nan tare da dukkanin wani motsi da ake na duniya amma akwai wanda su bu su yarda ba cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama to wannan dalili ne mai nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama Allah ce wa min al-ard mithlahun haka ita ma ƙasa Allah ya halicce ta kamar guda bakwai wannan ma dalili ne alƙur'ani mai girma yake tabbatar maka da cewa yadda sama take guda bakwai haka ita ma ƙasa take guda bakwai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya fitar daga Abu Huraira dalla ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa la ya'khudhu ahadun shay'an min al-ard babu wani mutum da zai doki wani abu na ƙasa daidai da tako guda na ƙasa da gairi haƙƙi wanda ba haƙƙin shi bane misali kamar kusai hili da kai da wani sai ka zo ka ɗan ibi ko da daidai da takin hannu ne ko takin ƙafa ka ƙara a cikin hilinka in dai ba haƙƙinka ba ne ko ya baka ko ka saye wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa tawaqahu Allah ila sab'i ardina yawm al-qiyama idan tashi ranar tashin alkiyama wannan hilin da ka ci wanda ba naka bane ko ko wannan igiyar da ka da ka gulgusa ta gona ka ƙara a cikin gonarka wanda ba haƙƙinka bane idan tashi ranar tashin alkiyama Allah zai sa ƙasar tun daga ta farko har ta bakwai Allah zai sa mala'iku su ciro ta a ɗora ma mutum a kai a ga ranar tashin alkiyama mutum ya ɗauko buwash ɗin ƙasa ko a ce maka ma ya yi buwash an ɗora a kan shi saboda ya zalunci wani ya ci iyaka hili ya ƙara a cikin hilin shi amma yanzu wannan mun ɗauke shi ba komai ba za ka ga dillali ya saida ma mutum goma gida za ka ga wannan ya saida kuma ya koma can ya yi takardu wannan kuma saboda mutuwa ko wani abu ya ƙara a gonar shi ya jawo ya ƙara da gonar magada wannan duka zalunci ne wanda ɗan adam yake yi makan shi wanda wannan zaluncin ya munana wanda ba kowa ba ne yake da hankali akan haka balma wasu suna ganin abin sana'a ne iya dabara ne ka saida ma wannan ka saida ma wannan idan an je ka samu wani dan abu ka ba burokirar ko ka ba juju shikenan a rahe wutan wanda bai da karhi an ci nashi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya haka ya darma gammo tun a nan duniya ya nemi gamman da zai ɗauki wannan ƙasar idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa Allah ya kiyaye mu Allah yake cewa ya tanazzalu al'amru bainahun Allah yana sabkar da al'amari a tsakanin sama da ƙasa anan al'amari malamai sun fassara shi kashi biyu abu na farko shine wahayi wahayi da Allah maɗaukakin sarki yake sabkarwa na abin da ya shahi rayuwa ta zamantakewa ko abin da ya shahi rayuwa na ibada abu na biyu kuma ya tanazzalu al'amru bainahunna shine caccanza al'amurra da Allah maɗaukakin sarki yake yi italamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta ayoyin suna koya mana wata tarbiyya guda biyu tarbiyya ta farko shine da Allah yake cewa ka ayyin min qaryatin Allah ya ce nawa nawa ne daga cikin garuruwa wanda atat an amra rabbiha wanda sun yi kangare akan al'amarin ubangijinsu wa rusulihi da da manzannin shi wannan ayar abinda take koya mana shine cewa Allah yana shela ne ga masu mulkin duniya Allah yana shela ne ga 'yan siyasan duniya su sani cewa hallakar ƙasa tana daga cikin hambare addinin Allah madaukakin sarki duk al'ummar da za su watsa addinin Allah babu ruwansu da su yi shari'a irin ta Allah babu ruwansu da su agaza ma addinin Allah su harakokinsu kawai suke na siyasa wannan garin allah maɗaukakin sarki sai ya kaskantar da wannan garin haka kuma idan ana son ɗaukaka idan ana son ɗaukaka gari ya zamna cikin aminci gari ya samu salama to dole sai an koma an ba alkur'ani kuma an ba hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi gari ya zamna lafiya kowa yana yadda ya ga dama su shugabannin su taka addini yadda suka ga dama mu ma talakawan mu taka yadda muka ga dama kuma mu ce muna so wannan kasar mu zamna ta mu ji daɗi wannan abu ne wanda ba zai yi ba a ƙarƙashin mulkin Allah Allah yake cewa fattaqullaha ya ulil albab wannan jumlan ma akwai abun da take koya mana ya ulil albab masu imani anan Allah ya kira su da cewa su masu hankali ne dan haka idan Allah ya sa ka amshi imani a zo a ce ma ga alqur'ani ga hadisi ka karɓa to wannan yana nuna cewa mutum yana da cikakken hankali amma duk mutumin da za a zowa a ce mashi ga yadda alkur'ani ya ce ga yadda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce duka ya kangare ya kiya to wannan akwai duba a cikin hankalin shi wannan mutumin baya da isasshen hankali shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ulil albab ya kuma abuta lura ya kuma abuta hankali ashe mutumin da yake da hankali shine yake neman mi Allah ya ce mi manzan Allah ya ce a dukkanin al'amuran shi na rayuwa idan aka bayyana maka gaskiya ga yadda take ga yadda ta zo alkur'ani ko a hadisi to yana daga cikin hankali ka bi wannan abu amma a ce ma ga ayan alkur'ani ko ga hadisin manzan Allah ka hambare ka yi girman kai ka ƙi karɓa to wannan yana nuna cewa mutum baya da isasshen hankali sai Allah ya rufe suran cewa litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma anan kuma muka zo karshen wannan sura suratul talaq idan Allah madaukakin sarki ya kai mu wani sati za mu tashi a cikin suratul tahrim abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh